الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قال الله سبحانه وتعالى يا قدر حضورهم أولنا هي أولنا لوكتي أولنا ولي markasa hadu sunna wal jama'a da ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau na juma'a uku ga watan zulhijja hijira shekarar 441 wanda ya dace da 24 ga watan bakwai shekarar 2020 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin suratul isra mun tsaya ta 34 kini yau insha Allah za mu yi aya ta 35 bi iznillah kahin nan an tambayoyi guda biyu daya tana da alaka da maganar jam'in sallah da ake yi dalilin ruwa jiya wani dan uwa kamar dai dama ana ta irin wannan bayanai ga wanda ba su yarda ba a yi jama'in da wanda suka yarda a yi kuma da ƙarin magana cewa sun yi sallah a jiya a wani masallaci na ahlus sunna an samu matsala ta wajen bayan an yi sallah alama hadirin dai ba a ganin shi da kyau kuma sai ya ƙara musu malamin da cewa wannan jami'i ko ba dalilin komi ana iya yi yan uwa me hanyar dakata ahlus sunna da jama'a fa'intar addini la akan samun salafus salih abinda shi dan wanke maganar asali an samu ruwa cikin sai musulun hadisin abdullahi bin abbas na cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jami'in sallah a zuhur da la'asar ya gama su ya yi a magariba da isha ya gama su ya yi kuma ya bayani mai gairar hofin wala mata ba tsoron komi babu wani ruwa wannan shi ne dalilin da shi dan wake maganar cewa ko ba dalilin komai za a iya yi cewa ba dalilin komai za a iya yi ya saba ma fahimtar magabata na kwarai mai yawa jamhur masu a wajensu jamhurin malamai na mazahib ba a mai jami'i ban suka ga ana yin su imam malik suna ga ana iya yi idan na magariba da isha ne saboda ga caɓe ga duhu ko ga hadar ahmad bin hanbal ne ya fara da magana kan cewa duk da dalili ana iya yi kenan abinda ake magana wanda ma suka yarda da aiki da wancan ruwa cikin magabata kamar misali mutum karanci kisan na abu malik wani sai da sabit suna mashi babi na jami'ar alhaja aljami'ar alhaja wajen bayan salatin alhaja gama sallah biyu dalilin wata bukata ba haka ba kurum domin asalin ruwaya shi mai rawin hadin daga ibn abbas da ya ji wannan labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah biyu az-zuhr da al-asr magriba isha ba tsoro ba ruwa ana tambaya ma za a rada bidalika me manufar yin wannan magana yin wannan aiki yace arada Allah ya hurje ummata yace annabi ya haka dan doke kumshi ga al'umma shi wannan shar'an ta jami'i inda bukata haka yake wajen fahimtar magabata na kwarai an gaibe da tawansu haka sai babe na jami'in hajja ta shakhsna bin taymiya iya cikin wanda suka yarda da wannan wannan cikin masu godo ba da goyon baya kan wannan magana amma shi kanshi ya ka bayani duk inda bukata ta kama ba sai ruwa ba dan kace dalilin ruwa ne akwai matsalar samun ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata bayani a jami'i da ruwa kun ruwa karkashin haja ne nasan hadisi hirin aikin magabata sahabbai ya tabbatar da yin jami'i dalilin ruwan amma babu hadisin marfu'i da ya zo annabi ya ce ku yi jami'in kun ga ruwa amma wannan ta ruwaya da aikin sahaba ya tabbatar da ana iya jami'i duk bukata in ta kawo da rura ta gamo sallah a dawo zai samu matsala an ba da dama a gama sallah inda wani dalili amma haka kurin dan niyya to idan me yan uwa fa'idar amfanin uwa sallah lokatayya da kuma ga dama zaka baka gaba kun ka sallah lokacin da ga dama wannan lokaci na darura na bukata ɗauke kumci ga al'umma na take na fahimci haka kaddan kuma ta ruwaye a rikata jama'a ce kurin ko haka mamman hikayen ba da komi shi magabata ga suka bayani dalili ne na shar'antawa ɗauke kumci ga al'umma kina inda bukata a jin ruwan ne iska ce sanyi wani abu daban ne gito an ce a tarin sun sun sarin su masal ma'aikata misali wanda ya zama to irin da yakin sarin jarrabawa mutum ya shekara iya karatu sai aka zo za a yi jarabawa idan ya ce zai sallah ko a lokaci zai so na jaraba da yake a nan ba su dama irin wannan su yi jami'in sallah ko ta kadim ko ta akhir dalilin wannan garuwa ta fito mishi kamar haka a cikin bulaguro shi a kashe kuma gano da dalili ake da haka kurma da yin yi ba dalilin komi ya saba karantar magabata sai magana ta biyu wadda take da alaka da mas'alar da muke ciki a yau ko za mu shiga ciki haduwar idi da juma'a a rana guda wannan masala ya sama malamai suna ta maganganu kanta abinda kullum na son ji hankali yan uwa balle malamai na sunna ita masala matuƙa akwai ta tushe cikin magabata wani ya wannan magana ko cikin malamai wani ya wannan magana dan ni ra'ayi na saba ba haka bane ba na goyon bayan bangare kaza ka ce jahilci ne shirme ne ko kabace ko zahin kai ne wannan bai dace ba da kuma sauran magana ce ɗan zahin kai ne ko kaza ne bayan wanda ya magana ya ji kai mai magana bayan shi mai magana duniya ta ilimi ta amince da shi ta magana shi kai kuma muka ce wace ba jahilci ne ba haka bane ba muka ce ni a waje na fahimta kaza ta yi haka yake magana masu ilimi mataka wannan abin yana masu iya da madogara me yan wa misali a yau da ake magana cewa idan ya dace da idi da juma'a ɗaya rana sun haɗu me hukuncin al'umma a wannan zamani ya tabbata ruwaya cikin sunan abi dawo sunan na sa'ibu da maja da ruwayo sun inganta ta cikin sun sayyana albani dole ya kawo wannan ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace ya wani idi na layyana wata ruwaya cewa idin ya dace da ranar juma'a ce jama'a yau idi biyu ya haɗu gare ku ga juma'a ga idi ya ce wanda ya zo jum idi in iya so ya zo juma'a an bai zo ma dai ta kan shi annabi ba da dama na rashin zuwa juma'a in baka zo baka bai laifi wani hadisi annabi sallallahu ya yi wani hukunci tabbataccen ruwa ta ruwa ce wannan mujammi'un amma mu za mu yi jam'in za mu tsaye da sallar ta juma'a amma zan wata ne ba wajibi ba na madan an samu rigima masu cewa dole sai an yi ta da wani hadisi marfu'i haka akwai ruwa ta da bin abi raba wanda ita ma ta dace da ruwa da ta inganta albani ingantar da ruwayar cikin sanar abi dawud sunan nasayi haka ibn majah a da bin abi raba ke cewa wata rana kamar da yake ruwayar ta ta bi rabta ta bin cikin malaman tabi'ai ne yace wata ranar Abdullahi bin Zubair ya mana sallah a ranar Idi ta Juma'a tun harkon rana da wallaha sai muka zo Juma'a bai fito ba samma sai muka yi sallah kowa daidai kan shi liman bai fito ba ya za a yi ba liman kowa ya sallah shi kadai haka muka watsi yace wannan abin ya wakana Ibn Abbas abdullahi bin zubair kwasan ya zama gwamna abin da mummuni a garin makka na samu na rabu wannan ya ce lokacin da aka yi wannan abin abdullahi bin abbas yana taif da ya zo aka mai ca kaji kaji abin da ya wakana abdullahi bin zubair ya yi idi bai yi bai juma'a san muka zo bai huto ba me ya ce mishi asaba sunna ya daidai da sunna kaga ba su da ko kuma ruwa ce ingantatta cikin sunan abi dawud sunan nasai haka bin mata haka wata ruwa ya tsatsa ya ce shi kuma a idi ne ya wakana na idi na azumi ya ce an yi wannan abin idi biyu ya gamu ibn zubair ya salla idi ya ce musu yau idi biyu ya hada a rana guda ya wannan ya gama wannan idin biyu ya ce fasallahu ma raka'atain ya ce falam yazid alaihima hatta sallar asar da ya musu wannan bayanin idi biya gamu a rana guda ya gama sai yi su sallama rakakai ne bukuratan tun da jiji da sahe tun da wadatar wallaha kuma ce biyu sake wata salla ba bayan wannan he da sallar la'asar wannan ruwa cikin sunan abi dawo sunan da sai sun ibn majah wani irin wannan ruwayoyin suna da dama masu tabbatar da haka ta tabbatar da maganar idi idan ya gamu ba wajibcin magana ta juma'a kenan akwai juma'a ana juma'a abinda ake magana zauwa ce ba wajibi ba don annan sallallahu shi ya ce za a yi kuma an yi nan maganar ibn abbas ta cewa ibn zubair ya saba sunna kenan idan ba a zo kin ba ma ba yi magana abinda ya karanta ba kenan idan mun ƙara maganganu maganganu malamai magabata yanzu masala da ta saura idan ba a zo ba juma'a ina a zo ita ce rigima ta biyu nan shi ma wasu na gani ganin akwai ruwaya tabbatatta albani ya ingantar da ruwaya tabbas cikin sunan cewa a ta ya ce haka ta wakana sun yi wannan sallah amma shi ya ce bai yarda ba gaskiya daga baya a zuwa yi sai da ibn abbas ibn ibn ce ana daidai su ba kiran ba ilahi koyi ba ce ba wani matsala komi dan baka azhar ba to wannan sunan abin da ya wakana manganin magabata illa cewa jamhurin malamai su suna ga cewa za a yi azhar kaji magana kenan amma maganar a ce kaman ba ta ɗauke juma'a ba ta so ba shafina bin taimiyya ya bayanin ina ga wannan mamu shokani rahimullah da ya kawo can ruwaya ta maganar cewa bai yi wata sallah sai a zahar wanda shi a ta ya yin sallah ya da a zahar daga baya amma samu tabbacin cewa bai lahi ba imam shokani ke cewa idan an ce ka yarda cewa a nasu sallallahu ya yi bayani wannan idi ya ɗauke juma'a me matsayin juma'a a ran juma'a na azur ko na zara juma kenan kuwa tun da aka yarda daga juma kenan daga azhar shi akan haka yake imamu shukani da dama cikin malamai sun kasa masu hakikin magana Allah cewa jamhur mahiyar malamai sun ce kaza wani mutum kenan ko da mutum bai yarda ba ya ga abin ta tsauri to ya ce shi a wajen shiga ra'ayin da hirin jayi amma ka ce wajen hirci da zahin ka ne ba zahin ka ba sunna tabbatar hakan da dai ka dauka ka dauki wanda ka dauka wanda ka rinjaye su dan wazu ai fatawa so da yawa dan an ce lazina da'ima ta saudiya ta fatawa nawa ita take fata lazina ta da'ima kin za ta yi fatawa ko majalisar fiqh zai yi fatawa a samu manyan malamai irin su usulun gudun ba ra'ayin sai saba da haka ma za ta ga ra'ayin lajina kaza da'ima ba dan ba cewa wai ko daidai na san fusa abin da suka yi rinjaye ne malami ya gida abin da ya ga rinjaye waje shi amma su kan bangare daya akan jahilci ko zahin kai shine bai dace ba gaskiya magana Allah ta muke mu za mu yi juma'a za mu yi idi ran juma'a kuma za mu sake juma'a insha Allah Insha Allah za mu tashi insha aya ta 35 cikin suratul Isra insha Allah sama da Allah
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم kamar kamar aka bayani da insha Allah za a yi idi takwas da rabi za a fara insha Allah za mu tashi aya kenan ta 35 a'udhu billahi samii alim min ash-shaytan ar-rajim wa awfu al-kayla idha kiltum waznu bil qistat mustaqim na Allah subhanahu wa ta'ala iya bada umarni na cika kai wa awfu al-kayl ku cika kai zakirtu in za ku yi awo wazinu bil qistas mustaqim al qistas ma'ana abun awo ne wani kenan nan magana ce cika ma'auni bangaren abinda ake mai zur awo na tiya ko zakka ko gongoni duk abinda aka ce wannan kaza ne wannan gongonin tumatir ne ba laifi ne tumatir amma ka cika shi yadda gongonin tumatir ya kamata kaka mai kwalmi kaka matsi shi in aka ce duk abin da ake abin awo ne shine kai tiya ce wannan kwangon tumatir ne menene duk abin da aka ce abin awo da kowa san da shi da shi ake awo a garin nan babu kaidi sai ya kai lamba 20 lamba kaza duk lamba da aka san ita ce kaka rage lamba a san salim a san tabbati anan sai akwai lamba 20 akwai 18 16 da suka ta yalle ta yalle ji hausa ta yalle ba har ta yalle kai na karamar tiya ce to ba kowa san ta ba kenan ka tsaya kai awo da tiya cikakka gaskiyar magana in kai zaka auna ko zaka auna shi ne alkayin abinda sha kenan abinda sha mai zurza auna alwazan shi ne kwace mizan shi ne abinda ake feze na yauni za a auna iya aiki da yauni iya kasar sama da akwai yanzu abin lamba ma wanda yake aiki da lamba zai bada maka ba sai ya kasar sama ba shi dai na magana abin awo na ma'auni na zakka ko na yauni ne ko wani alamun umarni ku cika shi ɗanwa daga cikin ciko kenan iya cikin haɗari wannan abu abu ne mai halakar da mutumin Allah subhanahu wataala ya wa al'umma azaba dalilin haka kuma ya bayani wani lil mutaffifin ya tabbatar da azaba ga masu rikewa alladhina zakara nasatufun wa zakaru aw zanu yakhsurun su da wala Allah ce azaba ta tabbatar ga masu rikewa alladhina zakaluhum aw zanu yakhsurun su idan za su auna na ma'auni ko na yauni ko na na zakka yasa ragewa mutanensu waza kalu ma wazanu yakhsurun waza waza kalu ma wazanu yakhsurun ba suna ragewa lakin Allah ya zarge su dalilin ragewa mutane awan haƙin su shine magana magana abin da Allah ya banta su ya tabbatar da azaba kansu mala halakar da al'umma ta azama shu'aib kan rage ma'auni ya cikin abin da ke sawa al'umma mana musiba rushin ruwa da bala'i rage wa mutane haƙƙin su wajen awo wannan an kama magana awo ya wani ko abu akwai yanzu magana mai zur na yaji ne na menene duk ma'auni an auna kaza ne amma na ma'aikata awo an awo za ka yi aikin awa takwas auni awa takwas za a biya ka haka za a biya ka kai ba dalilin komi bai dace ka yi algushu kan wannan awoyi da za a biya ka kansu dama da sai awa kaza za a biya ka ma'aikaci kina ya kamata wannan awoyin da aka baka za a biya ka a kansu yi kokarin cin haƙƙinka matuƙa ba da darura yi kokarin ba da wannan haƙƙin da aka ce ka je ka yi kaka yi dabara don matsayi don wani wayo ka rake wannan ma'aunin wannan abin da aka baka ka ci haƙƙin da an aji da kai awa kaza za ka yi in dai awa ne akwai aikin awa akwai aikin kwantara kana buƙatar misali da kun kai aiki kaza kwana kaza ko a baka wani tosi wani daban ne amma aiki na awa to yi kokarin cika wannan awoyi kai mai awon yadi ka cika awo kaka ya ce ya san metri ka bashi yadi ka duk akwai duk matsala ce da wannan awo a takaice kenan Allah mana umarnin wa auful kaila idza kiltum ku cika abun awo idan za ku yi awo wazni bil qisat mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda ke daidai wanda bai shiga haƙƙin wani har ma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa idan za ka yi awo to ka gwandana misali iya langwai langwai ka tabbata gwandana ka hirin jami ma'ana inda abinci ne misali nan ga misali ga dutse bangaren dutsen misali dutsen dutsen awo gwanda bangaren inda yake naka ne dan rinjaya kadan ka tabbata da naka da dan rinjaya akan da wancan ya rinjaya dan samun yaqini na baka ci haƙƙin wani ba wani wajen wancan ka yar yayi dan karkata can dai inda kake da naka wajen mai badawa dan wuta daga haƙƙin mutane yace zalika khairun wa ahsan ta'wila yin haka cikawa mutane haƙƙinsu wajen awo na zakka ko na na ma'aunin na mai yauni shi ne mahi alkhairi ga ɗan adam ga mutum mai imani shi ne cin halakinka kuma ka zama albarka cikin kasuwarka wa asan tawila kuma shi ne mai kyakkyawar makoma ka ƙare duniya ka koma ba haƙƙin komi ka samu sakamakon a wajen Allah amma idan ka ci haƙƙin mutane ka za ka tara ka baro masu gado ka je kiyama kuma ka sha kashi ci gaba
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
نعم ولا تقف ما ليس لك به علم كك يردك بي كوك ودي abin da baka da masaniya kan shi kurin ka kirkira eh kaza kaza kurin kaza ke ni eh kaza kaza kurin kaza kurin kaza ne ka yanka ta ka hodi dan bata sunan wani dan aibanta wani to wata daban wata manuwa daban ta mugun ne yi kokarin tabbacin abin da zaka hodi na ji na gani kun ga tunanin alkhairi kullum a zuciyarka ya kama ka wannan maganar kakkabi ko tsayawa su mana bin abin da ba ka da masaniya kan shi sai ke gaya maka inna sama'a wal basara wal fu'ad ka ga jinka da ganinka da zuciyarka tunaninka kullu ulaka an mas'ula kowanne za a ma tambaya kan shi gobe kiyama kowanne kai mas'ulin Allah ya baka amana ta ji amana ta gani amana ta tunani ya baka da ni'ima babban dan adam da mace da mace adam da dabba tunani da ya baka dabba ba ta tunani ba ta da hankali ko kokarin shiri alkhairi kai tunanin alkhairi eh wannan mas'ala da muke ciki a yau ta maganar jita-jita bayan manzon da Allah ya ko kayan kayan masa hadisi Allah maka shi ijtanibu kathiran dhann ina ba dan ism ku nisanci da yawa daga cikin zato don mai yawa za ka faɗo ba daidai ba kuma ka tuhu mutum ka ɓata mai suna a kan zargi kuma haƙƙin wani allah bai yamma shi sannan za ka ce ya kuma zan fanna zan aka zaɓi hadis ina muku kashe ruwa da bukala ka musulmi ya roto wani mace ina muku kashe da yin zato mai ƙari ya baka baka gana zato ko ka yanka kwaje kuna ba da yin komi yan wa akan wannan wayannan ayoyi da wani kuwa da sai kenan akan haka lazim yan uwa mu yi hankali da jehe-jehe na yau kowa san abin da aka ciki a yau na wasu na cin kasuwa ma da irin sharri ya bata ma wani suna ko ya aibanta wani abin da ba haka ba kurin burin shi ya kare wannan ta kota hanya to ‘yan uwa yau gashi muna cikin za a ce lokaci na gangan siyasa babu inda wannan abin ke tasiri irin ga lamarin siyasa za ka ga uwa muna bayani kai din da kake a kowane hali ka san kai musulmi ne kana da dokoki rataye da kai kana da addini kana da doka daga Allah subhanahu wata'ala a kanka da haka duk abin da kake ciki na siyasa na mu'amala na komi ka san akwai mudubi akwai gani Allah na ganin ka kuma baka wasu dokoki da ya waje ta ma bin wannan dokoki kayi kaza a samu lada kayi kaza ka samu azaba kuma kenan mu sani karkashin wannan abin duk da cewa zamani na demokratiya ya ba mutum damar hanyar da zaka bi ka karya abokin adawarka ta ina yin wake bi wani hanyoyi za ba hanyoyi na sharri na kazafi kai jahi abokin adawarka don ka karya mai daraja ya zama to ya warwas ba ma mai kaɓa kallon shi ma ta kowace hanya za ka yi haka har kwanakin ke ji ana taro a Nijar ko magana horo na maganar maganin ko 'yan jarida wajen ba in ba maganar gwamnati wata doka ba kai kana doka ta Allah ka in kai ɗan jarida ko ba ɗan jarida ba hankalin jiwar wani da zargi ba ka abin da yake wakana yau idan aka tu mutum da wani abu abin da ya gane an ɓata sun wani idan aka gano ma ba haka bane ba ba a kuma ta wani hanya a wuri a ce ai ba haka bane ba an riga an cuce shi kuma an ƙare ba a dawowa damun sharri ake watsawa sharri ake nema ga mutane sharri za a watsa duniya ko ji red a gano ba haka bane ba ba mai dawa ya bi wani hanya ce ƙarya ce a shi kira gama da shi shi kuma musulunci a nusar sakiya cewa inna albauri ba ainihin musulun mai haɗarin ko ta haɗarin ba ko na bai ta haɗarin riba dinar dirami ɗaya na riba ya yi ka zaka da ma'ayyarka dirami ɗaya ya yi zina zina da ma'ayya amma ka ce mutuncin musulmi ya kota riba haɗari kina abu ne mai girman gaske cin mutuncin wani ke duk za ka yi wa wani sharri ka ta mai suna ka yi hankali laifi ne mai girman gaske kuma ko ka tuba Allah bai yaye maka yau ne yaye maka shi ka zira mutunci shi kan mai hankali yan uwa wani lokaci na siyasa da jiwal abokin adawar siyasa da ƙarya da sharri don ka bata mai suna zaka cire ba ta duniya a koma kiyama cikin kasara na ta yi hankali da yin jiwal ƙarya da tuhuma abinda ba shi ba ka tuhuma mutum ka bata mai suna dan ya abokin adawarka in halatta maka demokradiya to Allah bai halatta maka ba Allah taimake mu da kare haka yace Allah ya ce jinka da ganinka da tunaninka kowanne za a ma tambaya kai kana matsayin mas'ul sun sabar a gaban Allah gobe kiyama akan ji da ya baka gani da ya baka haka tunani kaji baka ji kace kaji kaza haka korin da kayya ka dangada ma wani wannan duk hadari ne jinka ganinka gobe kiyama zaka tsaya Allah ma tambaya kansu ya Allah ci gaba
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
ɗan wa'anan kuma Allah subhanahu wata'ala ya samu kan wani ladabi na musulunci ba a san ɗaukaka da izza da jin kai abin da ka sababa ma bawa kushin Allah Allah bai san kana da girman kai sai ta roma Allah da ba labarin cewa za ta kulta man kana fi kalmi sai za ta mikibir bai shiga aljanna a sami girman kai ko tamcin zarra cikin tare da kai baka shiga aljanna abu ne na kan gaske wannan iya karantar da mu ladabi na musulunci wala tamshi fil ardi marha kaga kaga tahiyya a saman kasa kana mai kombo kombo kana tamaka kana ji ai sai ku amma da mulki ne a ya sa wasu kayan ne ba ba ko ke da wannan kayan ba duk tahiyya ta kombo kai koda a mota dan gwada mu bayan Allah kai mai abin ne ka bi yana zuwa kana dan kana kan abu ko a mota ka shiga mota gwada mutanen isa a garin nan ba kaman kai duk ɗaya ne tahiyya ce ta tamaka ta gwada isa da talaka wani ba su da shi ka kai tahiyya ta tamaka da isa ka shi ne Allah yi sai Allah ke ma mai irin wannan halin mai jin isa da kai da daga kai ya ci innaka lan takhriqa al-ardh to in dai isa ce ta kai din da ka saka daga kai baka yin taku a ce kasa ta tsage kawo ka talimi don kai da suwana ne a ce duk fakin duk takin da kai kasa za ta nutse ai manya ne a ba ka iya tsaya kasa wajen takin ka kuma in isa ce daga wuya da daga kai wallan tabar bil jibala tula ba kai tsawon dutse ba dan dutse akwai kilo takwas kilo takwas ba maka ba duniya kan kilimanjaro da sauransu nan ma nijar ga bakazan kilo wajen uku ne tsawon sama to kenan kai me abin dagawal kai dai baka ma kasa gurbi dan ka taka kuma tsawon ka dai duka kai daga daga daga ne baka kai tsawon dutse wannan ne ga kwanaki cikin malaman tabiyayi irin masu masu hankali ya ci karo da wani biya maraji dan halifa ya zo ana ta abu iya gwada mutane isa dan halifa ne ya ku a kare shi ya ce wa kai baka saman yiwa kowane ne na san kai kowa ne ce ka san kowa ce na san kowa ya kai kai dan adam ne wanda aka yi ka da kaza da kaza asalin ka kasa ka hoto daga wutsari guda biyu ka wutsara biyu kowa ya kai ka hoto ka wutsara biyu lokacin shiga ciki fita daga ciki daidai wutsara ce da kai waye bakin da kenan daga wutsara biyu ka hoto wurin kasar ta bi ka hoto kuma cikin ka yanzu ma da kashi da wutsari cikin da cikin ka da kashi zari ko a yake cikin ka da kashi da cikin ka ko ko haka wani ba ko a yi ko a yake duk inda kake sa iya kama ga iya zari idanuwa cikin da kashi kuma da wutsari kuma ba mai mishi ba ci a wannan shugaba ne tun da manya ne kashi ko da wani abu zai bude hizu ba ya je yayin kura iya yaba suna ganin wani mutum kai baka wala mutum kai baka wala wallahi mutum kai baka wala wallahi duk abin shi kun banza ne shame ne kura shame ne wallahi duk matsayin shi ya yi jiban ɗakirin na kowa wata nan kashi ya yi wahala da kyan wallahi ko tsarin ya yi wahala har muna ji cikin shugabannin duniya kwanan nan ko satin wannan gutsari ya kiya an ji an mai aikin motsara ko ku ji ba kun ji wannan sun zato shugaba ne na ma musulmi ko na saudiya iya can sa ka likita gutsari ya kiya duk mulkin da duki babu ya kiya sai da aka aiki haka idan mutum ba kowa bane kun sai rikici ko haka ya baka wahala ya ce kai ne kuma bayan a ce kuma bayan kwana biyu kai za ka koma abincin tsutsa kin na san ka shi ke nama Allah kuma hisab ka da ana ji manya ne shi ya manya ke kowa ya kai ki da ka mutum ka gudu ta isa ya ce ke nan Allah mana kashe wala tamshi fil ardi marha ka ga tahiyya ta kombo ta maka a saman kasa innaka lan takhriqa al-arda kai dai baka iya tsaga kasa dan ka taka ayi gurbi walan tabluka al-jibala tula baka ga tsawon dutse ya haƙuri kaka tara kan hankalinka ɗaya ya kasantar da kai ya ce kullu zalik duk wani abin da aka jero an jero mana hana kisa an jero mana magana ta cin dukiya mana cin dukiyar marayu an ɗauko mana magana ta magana zina dana abu an jero su zina su magana cika ma wani rike ma wani karshe da wannan bin aiki faɗin abin da baka sani ba ta sha ce wa'annan abin gaba ɗaya a wajen Allah laihinsu kullum zalika kana sai inda laihinsu a wajen Allah wajen ubangijinka inda da baka makaruwa abin ki ne Allah bai so nan ba makaruyi nan fiƙe ba nan akwai makaruyi a wajen madan fiƙe islam malaman fiƙe sai makaruyi abin da bai kai haramu ba wannan islahin a wajen malaman fiƙe amma a wajen aka ce kun asuna ta makaruyi wanda bai ce kaza makaruhi na kuwa qur'ani kurin haramu ne ba a so kai ne ta makaruhi an dama dama ne to ka ce kisa hada an dama ne ko zina ko wani abin kana mai lahi ne ba ce makaruwa na ajin Allah abin da makaru ma'ana abin da Allah yake bai so Allah ke yamu ke wannan ababai na ga mana ke nabi biti ba baya ka ga wanda aka jero yayi kokarin guje musu Allah taimake mu
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة wannan abin da ya ishara game da abin da ya gabata na wannan ladubba da aka jero na kwarai da barin halayya miyagun hali iya daga cikin mimma auha ilayka rabbuk min hikima iya daga cikin abinda ubangiji ya maka wahayi na hikima na ladabi da barin abin da bai dace sauransu ba iya cikin abinda Allah ya maka wahayi da haka nan wala taj'al ma Allah ilaha kashe kaka sanya ma Allah ubangijinka wani abin bauta daban nan yan uwa an sa masa mazana ma'asum ne shi mai sarwa kenan ana kira duk wani ɗan adam kaka gama kaka yarda ka sanya ma Allah ma Allah ilahan yace ma Allah Allah akhar ba kullum ga gane kullum Allah ɗaya ne ko wajen kawarin Allah ɗaya ne ilaha ne ko yake nashi ake zaba sanka to kai Allah ya ma kashe wala tajal ma Allah ilahan akhar kaka sanya wani tare da Allah ka sanya wani abun bauta daban wanda ba kinan ka ɗauki wanda daban kama kowane ne shi ne ilah amana abun bauta amma ta kama Allah kinan ka ka sanya ma Allah wani abun bauta daban ma'ana nan duk abin da yake haƙƙin Allah ne duk abin da yake Allah ne kaka yadda ka ba wani Allah ko ma menene alana kullu kufuwan ahad ko ma mai Allah shi kada yake bai tarayya da kowa kan sunaye kan siffofin shi da abin da ke nace daban yake haka haƙƙin da abin da ke na ibada na addu'a na kaskantar da kai na abu da shi ya magana da ibada bangaren ibada ba ma kowa ko mala'ika ne makusanci ko annabi ne manzo ba wani Allah ba wani mai girma mai matsayi da ya dace a bashi ɗaya daga cikin Allah ko wane ne kaga girman wani ko girman wane ne ba wanda yake ai wannan tunda babba ne a bashi Allah shi kadai yake ba kowa ba shi kowa ya bawa yake na Allah ba wani mai matsayi da kai matsayin shi ya kai a gama shi da Allah wani suka akan a jahilce suna da ce wani babba ne sai ga abin da ake ma al'ana ana yi mishi ko yana da matsayi babba ne a kamar da wani yake magana baka dabarin wani wani ma'aikacin hanya ya gama da ahlus sunna iya mai gori ko yan zala kaza yan zala sai ku ci annan mutum ne ko sai ku ci annan mutum ne sai tare da kai shaf ce shaf wani matsalar hanya ne ce dan Allah yanzu shaf kai a wajen ka annan menene ya shuru jinin jinin ki kana Allah ne Allah babban mutum ne wani ke wani magana Allah ne to kuma shi ne yake mawali suna wai wai shigantaka wai sun ce wai adam mutum to daga ce wannan irin wani arzo na kamata suke to Allah babu wani zai iya annabi ko wani mala'ika a ce ayya da matsayin Allah Allah daban yake shi kadai yake ciki komai shi to kenan da abin da yake ta wannan wanda ya san da haka ta kaga baiwa ya kira inda ya san da a tolu uluhiyya baiwa mutum ya kira aljani ka ga mutum da matsayin malami iya karantar da addini karantar da addini ya tafsirin qur'ani ya ji hadisi ya karanta ba za shi iya baka wurdin kiran rauka ya ilu haka ka ya ilu dam da ya ilu jabar ya ilu duk haka wake ba duk shayi Allah ki Allah mana Allah duk shayi wallahi Allah gauta mana duk abin ba na wani labari ne a abin da muka yi ne Allah gauta mana da masan gargajiya da kyau alhamdulillah Allah shaida mu yau na imani Allah saka mana suna da hiri wallahi inda ba dan Allah da ka hasken sunna na kasashen mu duk da ke wannan ya karatu na addini tun daga hadari zuwa izziya kai wallahi ba abin zana kai shirka da Allah duk mutum wata cikin ta me koya maka tafsir sun ce ya baka wurin suna wurin aljani to ba magana ba wai a ce wata ayayi shir da da ruhanni ne ruhani kaddara kira malaka jibril kawurci ne kira malaka jibril ya yi jibrilu haka hurta sai ka tuba ba a kiran jibril ko mika yi kusa bane magana annabi sallama ba a kiran kowa wani ya rasulullah yace ma sha Allah wa shit yace kalla aj'adna lillahi niddan kalla ma sha Allah wahda kuma abin da ya rasulullah abin da Allah so kaso annabi ce la zaka san zaka san kishi Allah annabi ce la abin da Allah kada ya so kana ta masha Allah sun wani amma kace rabin da Allah su wani su a ba haka annabi ce la annabi kai tsaye tsawa dan uwa babu wani kenan mai haƙƙin a bashi haƙƙin Allah kaka yarda a baka wani wuldi kira ruhani ko jibril kira wani Allah ka hurci ba kiran kowa sai Allah shi ne tauhidi shi ne islam ba wani mai matsayi a wajen Allah wanzu a kira shi ma na kira Allah babu ko ta sace tsayin sai wani tsani ne ta wannan abin da kirista haka kirista bar su kirista su mata kirista isa ta kirista da Allah na ko suna ko Allah masa wadda hanya ta ɗaya shi can a bakin su ko ya abu ta wajen wannan san kusan yan wa wallahi hatta da mushrikan laraba na horko na qurayshawa kai hatta na buda a yau mata bauta indi a aqil sun sa ko Allah babba wallahi suna ko Allah babba wanda ke komi sun san sai amma wannan wai tsarin intermediary ne ta wannan mu suka ce ma ai bawa dan adam bai daraja da kusantar Allah kai tsaye ya bi ta hanyar ta hanyar tsani ta hanyar waɗannan su ne ruhanne ko iskoki ina tana cikin wani wannan wannan ɗaya cikin mawaƙa ne da ya yi musulmi ta kasa yabin an zai a cikin shugaban musulmi a ingila an sami suna an zai sami suna an zai da sai an zai amma wasu wani alama an sami suna yusuf an zai shi ne shugaban ƙungiyar ta musulmi a ingila ta shi ne yusuf da salam iya faɗin cikin kayan musulun ta bincike da yake na addinai ya ce ya yi addini ya ce hudawa ya yi na buddhist ya yi kayan Allah sai gano kan islam a lokacin iyayi ne iya neman gaskiya ne bai samu ba amma ya tashi cikin addinin kiristanci ce na gado na aƙida tashi amma ta yarda da ya falka ma ya wayo kuna ya gano akwai matsala kan addinin kiristanci da ta ce wa'in Allah ya ma ta ce iya cikin wannan abu sai ga wannan wannan abu ne haka bai ma motsi an ce a cikin Allah yake sai in yi abu ya an kasa gudanar gaskiya sai wannan abin sai ya dimo ce ya ce na san sai abin nan shirme ne amma ban da mota ya ce har na girma ina kamar ban da rafas ban da amsa karshe ya ce hayeji ya shiga addinin ya bar kiristancin ya shiga addinin yahudawa ya gani mana akwai matsala ya shiga ya ce iya da wata gora mace ce domin ce da ya gani abin shirme ne ta sai koma ɗan iska ce ya ce shagiya ya yi abu ta kai shi da samun rawa ya san maka ya zama maka iya ingila sanar ne cewa wallahi cewa ina wannan kiɗin ni ina cikin ɗimuwa ne ya ce hana wata waka mai sunan ina cikin ɗimuwa ni ya ce wani waka ya ta ƙara gudu ne ce matsala ke nan sai ya ƙara samun matsayi ya ce iya cikin ɗimuwa ta rayuwa sun ba kan bakan shari'a ya ce akwai ya ce wata ran ya yi accident ya su da tulub ya hulku a likita cikin ɗimuwa ce yanzu dai iya so a kamar jaridu ya karanta ta heci karo da jarida mai labarin gabas ta tsakiya ta gada ana magana islam a nan ya ga mai ana magana islam bayan ya ce akwai wata gora shi abokin waƙa shi iya gaya mata halin da na imuwa ta ce wani kristiyan ta ce wallahi da kaga muna bautar gumtin wannan bayan diya ce ta ce musa akwai allah babba musa akwai allah babba akwai allah babba da yake sifiram kan komi ta wannan gumaka hanyar tarmediyar da tsari da muke bi ne kusanci Allah dan wani kisa ce dogo a takaice da yanin bawan Allah ya ce ganin wannan labarin da samu na islam da inda yake samu ya tahi ya ce ya tahi kudus ya yi je ya ce a matsayin shi na bayan addinin komi ya je wajen yahudawa inda suke ibada ya ga suke ana haka ana bar ana bakka ana haka ya je wajen kisa su ma suna gangasa ana kidi ana ana ana shakiya da irin nashi sai kidin yake ya ce ya zo wajen musulmi lokacin sallah iya zamane lokacin sallah sai wani isko shi ya kalle ne ya ce malam kai mai yawan musulmi ne ce ni musulmi ne ya ce da kai da iyalin a lokacin ta ba musulunta ba ce amma daga nan ɗan karatu ne na bincike ne na gano ɗaksa gaba yana koma gida sai wani a takaice wannan kai da kawaye a nan ya soyo ƙur'ani kai wani a takaice dai wannan ban allah karatu da ke na addini ya gano da islam shine addinin Allah kuma yarin gum islam a yau iya cikin shugaban musulmi a ingila a 77 iya cikin mai mai mawaka ingila a 77 su mai mai ingila amma a su ne mai mai masu tafka addini a ingila amma muna magana cewa kenan maganar ilaha kowa san Allah ɗaya ne amma maganar ilaha ce abun bauta kowa da nashi sun ake kiran cewa ba ta da ma'alla ila kaka bauta ma kowa tare da Allah kenan Allah shi kaɗai ne shine kashen da anan Allah yake cewa nani wala taj'al ma Allah ilahan akhar kaka sanya ma Allah wani abun bauta daban fatulqa fi jahannam maluman madhura yin gama Allah da wani kai tsaye za a jefa ka cikin jahannama za a jefa ka jahannama kuma luman abin zargi ka ba wani haƙƙin Allah ka ba bawa na Allah haƙƙin Allah madahura abun korewa daga rahmar Allah Allah kiyaye ci gaba afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima
nan Allah raddi ne yake ga mushrikai wanda suna dangana ma Allah mala'iku ɗaya ne na Allah mata to wannan kalma Allah ke masa raddi da irin kyamarsa ga ɗaya mata Allah ce a fa'asafakum rabbukum bilbani shi yanzu ku ubangijinku sun tsarkake ku ya ba ku ɗaya maza mana ku kuna son ɗaya maza kuma shi Allah wata kada mana malaka sai nasa Allah ya zaɓi mala'iku ɗaya ne mata nashi irin wannan irin da ka kasar jiza yin wannan dangana ma Allah ɗaya mata Allah mai danga cewa tilka kasar mutum jiza wannan rabo ne na zalimci kai ka ɗauki ka zaɓi ɗaya namiji baka san mace kuma ce Allah da kai girmawa ka ce ɗaya mala'iku ɗaya Allah ne mata don ɗan ku sanya ta mushrikai aiki ne da ka da molan ka ya kai sai baro su mushrikai ba sa ba sa ana ce kama ayi suna kalma kama a wajen su sun san da girman Allah wajen kakale ne da aiki da ka take saka hadari ba sun san da girman Allah suna san da girman Allah an wa hatta da ake magana suna suna dawafin Allah daki Allah zan ai ba bane ba suna ga cewa ya za a yi abin da ka zo kai samu Allah da shi ka zo ɗakin Allah kuma da kayan wannan ina mana ka zo da inda Allah yi ka ya za a yi a girman Allah a ce kai ka kusance shi ai baka kai ba he dai mala'iku su ruhi ko soki su suke kusanta Allah kai baka iya kai matsayinka bai kusanta ga Allah ba sai suke inkarin ya za a Allah a kasar Allah basharan rasula ya za a yi dan adam Allah ya kushi kai da anan kaga akwai magana suna ga Allah mutum bai kai Allah ya kushi ma mutum bai kai ma Allah ya kushi kaga kaga don aiki ne da ka to kai wannan abu amma kai sai baro su kenan aiki a wajen suna gab kama ya za yi sun ɗauki ɗiya kun ɗauki ɗiya maza kun ci ɗafi su muka ɗiya mata kaskanci ne mun ku dangana ma Allah ɗiya mata na akwai girmamawa babu girmamawa ya ce innakum latquluna qawlan azima wannan magana ta kuna ga wani abu da ban wannan magana ta kula ga musu magana ce mai girma a wajen Allah wa qalu takhadha ar-rahman walada وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
كله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
نند الله innakum da taquluna qawlan azima kuna magana magana mai girma cikin Allah ke cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce dai cikin mai goma ganin su Allah mai rahama ya doki wani a matsayin da ka sana ce zama gudanar hada ai ba mu ce ba Allah ya huda ita dan kasuwa dan wane ne Allah ai ba ce ba Allah ya aiwa irin aiwa wannan ya doki Isa ne muka ce a matsayin dan shi duk da shege ce shege ce Allah bai so Allah bai ji kowa ba cewa ko mace Allah ya yi ba ka ce Allah ya ɗauki wani a matsayin da shi ne haɗarin wannan kalma ce ko mace Allah ya yi ba a cewar Allah ya ba wani matsayin ɗa kalma ce mai girman gaske wa qalu takhadha ar-rahmanu walada sun ce Allah mai rahama ya ɗauki wani ya ɗauki da yayi da Allah ce laqad ji'tum shay'an idda lalle tabbas ga lam ga kad lalle kun zo da wani abu mai munin gaske sai da ka siffanta maka munin abin ya ce takadu samawa ya tafattar na min ya kai munin abin ya kai duk girman saka duk girman sama kai ya kai sama ta tsagi watan shakul arzu ya kai ƙasa ta tsagi kalmar Allah ƙasa ta tsagi ta wata khirmin jibalu hadda ya kai dutse duk girman shi ya rushe ya zama gari don wa mai zai kai sama ta tsage ƙasa ta tsage dutse ya rushe an da aulur rahmani walada sun yi da'awa ka da'awa ce ko da'awar Allah ya yi ɗaya shi ya kai sama ta tsage girman maganar ƙasa ta tsage dutse ya rushe zama gari gari yake gaya maka wa ma yan bagi da rahman an yi tafi walada bai dacewa ga girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya girma bai dacewa ga Allah a ce ya ɗauki ya ɗauki kowa ya matsayin ɗa bai dacewa ga girman Allah haka ta ce gaya maka in kullum man fi samawati wal ard kowane ne babu wani abu ba abin da ke sama da ƙasa a sama ne ko a ƙasa ne illa atur rahmanu abda sai ya zo ma Allah gobe iya matsayin bawa kowaye malaika ne wani mazo kowane ne ya zo hilin kiyama Allah da gudan izzish ya tattara kowa da kowa a hili guda liman mulkul yau alazai cigiya limanin mulkul yau a yau ina ne mai mulki ba mai ba Allah amsa ya kashe kowa ya kashe kowa har mala'iku ya kashe kowa baya mai jawabi zai bai dama kanshi jawabi lillahi wa qaha mulki ga Allah kada yake marin jayi makadace marin jayi alwahid alqaha kowa ya zai zo mun Allah ya fitin bawa ce laqad ahsahum wa addahum adda kuma duk yawan halittu gaba daya Allah ya lissafa su ya san kididdigar su kuma kullum kowa a cikin su kowa a cikin su a cikin yamma kiyama ta farda zai zo mun Allah shi kadai ta kan sheki ba zai kama hannun wani har kai hudaka kowa zai zo mun Allah ta kan sheki kowa ne ko mala'ika kowa ne annabi zai hilin kiyama iya ta kan shi neman tsira yake haka na ubangiji ya huce maganar dangana mai ya ce ya Allah ce gaba wala sarrafa na hadar ƙwararren eh mun gasar ta na na fasara asafakun rabbukun bilbanin Allah zai zaɓe ku da iya maza wata kada mana mala'ikati inasa ya dauki mala'iku ɗiyan shi ne mata innakum la taquluna qawlan azima kuna magana magana mai girman gaske mu ne shi muka bayanin munin magana ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
سبحان الله التي ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا yau mun jujuya an kawo bayanai daban-daban a kawo wannan a kawo tsotarwa a kawo labarin Allah ya kai labarai daban-daban bayanai daban-daban iri-iri don su tsaya su wasu da abin za a kawo mutum ya wasu na bayani na misali Allah kawo amma ma ziduhum illa nufura duk da bayanin da ake masa imani ba abin da jawabin ke kara musu illa karin gudun gaskiya Allah kiyaye ka sa masu mutum masu imani ya Allah ta gaba قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا نعم نعم ألا تقول كجامع سوانا مغنى dangana ma Allah abokin tarayya laukana ma'au alihatun kama ya kulu ko da yau inda za a kaddara Allah iya da wani ilaha daban wanda za a bauta ma tare da shi kamar su suke cewa tsani ne ta hanyar wannan a samu kusanta zuwa ga Allah idan labta ga ila da arshi sabila da wa'annan inda har akwai ma wai kan su suna ga cewa wa'annan makusantan Allah ne suna da alaƙa ta hanyar ake bi a samu kusanci zuwa ga Allah wa'annan an bauta ta su to Allah ce wa'annan inda ma har haka ne da su wannan abin bautan labtagaw la ashabila da sun nemi su ma matsayi a wajen da sun nemi da sun biyan bukata a wajen Allah da arshi kenan su kansu mabukata ne a wajen Allah wannan hatta aqida sun san da wannan abin suke bauta ma su ma bayi na Allah ne da suke kalmar tarbiyya a hakin haji suka cewa labbaik Allahumma labbaik suka ce suma in taka labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharika huwa laka ma malak haka suka ce an dawo kamar za a ji abin kirki ma sa ma Allah kiran Allah ma sa ma kiran Allah bakira abokin tarayya sai abokin tarayya da kan mallake shi wanda abin da mallaka shi kashi naka ne ka ji gane ko baka abokin tarayya sai abokin tarayya da shi da abin da mallaka naka ne gaba ɗayan Allah da su sake da wannan abin ba nasu shi ma bawa ne na Allah haka nan kenan to me yasa ga babba ga matsayi za ka maka karami kan banza shi da ma ka tunan mata hankali sai ka san girman Allah Allah mai girma ne yawan ka bata wajen wani karami ka bi mu kai tsaye zuwa ga Allah da shi ma wancan da ke bauta wai shi ma a wajen Allah ke neman wani abu yace subhan kenan qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun gaya musu inda Allah ya da wani abin bauta tare da shi kamar suke su suke wani idan labtaga ila dir'asha sabila da an bauta ta ba ba Allah ba shi ma iya neman hanya samun tsani zuwa ga Allah zaka ta mana audun la la qalbuna la zulfa ko asa ta mana audun la la qalbuna la zulfa mu ma muke bauta ne kuma kan muna bauta masa ta wannan hanya mu samu kusanci zuwa ga Allah ne sun san da cewa wani an bauta ta su su ma bayin Allah ne suna bin ta hanyar sai ne suka ce dan samun kusanci zuwa ga Allah kamar ka tsani ka kai tsaye kun tuduru a kai tsaye shi ake nema ba san ban kwana da shi ne haɗarin firista da yahuda ta haka ya zaba su kirista ji suke yi abu ta isa yahuda da wajen waje suna ga wannan sunan da makusanta Allah kin to shi a samu yau aka wa gari musulmi wasu musulmi suke da aqida wannan ba iya samun kusanci kai sai ka bata wajen wani shehu wani malami mai girma ka bata wajen shi kuma kai wajen Allah mai wanka ba kai tsaye Allah bai bukata kwana ta hanyar wata hanyar ba ka bi kutse kun zuwa gare shi yace subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka ke duk abin da aka jero gama Allah da wani kudin gana mai da subhana wannan ta subhanallahi shine tasbihi tsarki Allah ga da'awun da'awun da dace ga Allah ba ta subhanallahi ka wanke Allah ga dukkan wani zargi da'awun da dace ga Allah ta subhanallah ka wanke Allah ga komai da'awun da dace ga Allah ba ka wanke shi shin subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka wa ta'ala kuma Allah ya girmama amma ya qulu uluwan kabira Allah ya tsarkaka kuma girman Allah ya huce abinda suke haɗi na dangana ma Allah da abokin tarayya Allah ya tsakaka kuma girman Allah ya huce ya dauki wani abokin tarayya da ta cike nan ta Allah amma kullu sun Allah subhanahu wataala Allah ya tsakaka ya daukaka amma gaman abin suke haɗi uluwan kabira daukaka mai girman gaske ci gaba
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
أما وانا آيوي wannan aya za mu ce tana magana game da mun yi bayanin waɗannan ababen bauta na ba Allah ba ta ta gama kamar girman halittu ga matsayinsu za a jero maka sammai da kasai da abin da ke cikinsu illa lokacin namu gajere ne bai ba mu damar bayan wani aya insha Allah kai mutakan sama insha Allah kuma ci darasi na gaba domin yanzu yau muna juma'a rana ta sallah ce insha Allah kenan tafsiri sai juma'a ta sama ta bayan sallah insha Allah tafsiri dai sai insha Allah juma'a ta sama wancan kenan sha hudu kenan sha hudu kenan sha hudu kenan tafsiri insha Allah Allahumma salli ala Muhammad talata laraba kusa insha Allah insha Allah kullu laraba insha Allah ان دي بهدي بها يزوي هنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته